ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فلنتقي ما أمرنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن بتقوى الله خير الزاد فإن تقوى الله خير الزاد ليوم المعاد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بكل ما يتقرب إلى الجنة ويبائدنا إلى النار عباد الله إن الله تبارك وتعالى أرشدنا بالقرآن وأخرجنا به من الظلمات إلى النور وإن مما أنعم أنعم وإن مما أمن الله به القرآن وأن القرآن شرح لنا منه فصل لنا خلق الإنسان وبينه وأكبر الجهل أن يجعل الإنسان نفسه وإن كتاب الله العزيز ما ترك لنا وصفا حميدا ولا وصفا مضموما يتعلق بالإنسان إلا وقد شرحه الله لنا سبحانه وتعالى وذلك كي نسيئه أنفسنا إلى ذلك المسير التي لا بد منه وهذا من فضل الله ورحمته لعباده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولا أحد أعلم بالخلق من خالقه قال الله جل وعز ولقد, خرم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وفضله على سائر المخلوقات خلقه فأحسن التقويم وصوره فأحسن صوره قال سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال جل شانه وقال جل جلاله يا أيها الإنسان ما غلك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك وقال تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نعم عباد الله وذلك الفضل التي فضل الله به الإنسان على سائر المخلوقات من أجل أن حمله الأمانة التي عرضها على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهملنها وهملها الإنسان قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يهدلنها وأشفقن منها وهملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولما تحملها ولما تحمل هذه الأمانة ولذلك من مجيبة خلقه وتفضيله سبحانه وتعالى إلا أنه موصوف بأنه ظلوم جهول والظلوم هو كثير الظلم والجهول هو كثير الجهل فالإنسان ظلوم شديد الظلم لنفسه يظلم نفسه ويظلم خالقه ويظلم بني جنس أما ظلمه فبشرك وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا أن الشرك لظلم أن الشرك لظلم عظيم قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وأعظم الحقوق وأعذرها وأحقها بالوفاء هو حق الله تبارك وتعالى وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقد جاء في هذا في الحديث الصحيح الذي رواه إمام البخاري من حديث معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ولكن ما نراه ونشاهده اليوم أن كثيرا من الناس يتغافلون عن هذه الأمانة فأصبحوا يشركون بالله باسم الدعاء أو التوسل أو القربة ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى حيث قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم معاشر المسلمين ومن الظلم الإنسان أنه يكذب في يوم القيامة قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أن يكذب ما هو أمامه من أمر الساعة والقيام من القبور أما إما بلسان أو بالأفعال وهذا ما نراه في هذا الزمان وهذا ظلم عظيم فإن الإنسان يعيش في هذه الحياة الدنيا كأنه خالد مخلد فيها ولا يتذكر الموت ولا حياة البرزخية ولا الحساب ولا الصراط ولا القيام الساعة وهذا الإنسان ظلوم لنفسه عباد الله إن الإنسان يظلم نفسه لأنه يعقد يعقد الصداق مع عدوه اللدود وهو الشيطان قال جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم بارك الله لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد bayan haka ya ‘yan uwa musulmi ina yin wasiya wa kaina da kuma ku ga baki ɗayanmu da jin tsoron Allah mabuwayi da ɗaukaka lallai hakika dole mu gudu gaba ɗayanmu mu koma zuwa ga abin da Allah yake umurtanmu da shi da kuma annabinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku sani ya ku bayan Allah hakika tsoron Allah shine mafi alkhairin guzuri da bawa zai yi guzurinsa saboda wani yini wanda ke zuwa wanda babu makawa a cikinsa muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da dukkan abin da zai kai mu aljanna ya kuma tseratar da mu daga dukkan abin da zai kusantar da mu zuwa ga wuta ya ku bayan Allah hakika Allah mabuwayi da ɗaukaka ya shiryar da mu a cikin alkur'ani kuma ya fitar da mu da zuwan alkur'ani daga cikin dufai zuwa ga duhu zuwa ga haske guda ɗaya lallai hakika yana daga cikin ni'ima da Allah ta'ala yi mana shine saukar da alkur'ani kuma a cikin alkur'anin nan Allah ya bayyana mana wane ne ɗan adam menene makomarsa daga ina ya fito kuma ina ya dosa kuma menene aikinsa ubangiji bai gushe ba ya mana bayani a cikin littafinsa filla-filla akan wannan ƙariyar Allah bai gushe ba yana gaya mana wane ne ɗan adam yana bayyana mana shi ɗan adam da kansa kuma yana nuna mana cewa mafi jahilcin da ya fi kowane jahilci girma shi ne ɗan adam ya jahilci shi waye wane ne ya halicce shi kuma me yake yi a yau rayuwarsa kuma ina ya koma wannan shi ne jahilcin da ya fi kowane jahilci girma lalle hakika littafin allah ‘yan uwa musulmi bai bar wani siffa ba wadda take abin godewa ko wani hali wanda yake abin zargi wanda yake rataye da rayuwar ɗan adam a duniyarsa da lahirarsa Allah bai gushe ba sai da ya mana sharhinsa a cikin littafinsa wannan duka ubangiji ya yi ne domin mu kyautata rayuwarmu a yau domin yin guziri zuwa ga wata tafiya wadda babu makawa a gabanta wato babu makawa a kanta shine tafiya zuwa kiyama hakika ya ku bayan Allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka daga cikin falalarsa ne ya yalwata mana wannan zancen shi yasa Allah ya ce ka ce masu da falalar ubangiji da kuma rahamarsa da ya yi a kanku to saboda wannan ni'imomi guda biyu ku yi farin ciki bi ma'ana ku bautata ma Allah iyakacin bauta sannan ku bi sunna annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakika hakan shine mafi alkhairi dangane da abin da suke tarawa hakika babu wani mutum daga cikin mutane wanda ya san wane ne ɗan adam in ba Allah da ya halicce shi ba hakika babu wanda ya san wane ne halitta Allah banda Allah da ya halitta dukkan wani bai bayani zai bayani ne akan wane ne ɗan adam amma wanda ya fi kowa sanin ɗan adam shine wanda ya halicci ɗan adam shi yasa Allah ta'ala yake cewa hakika mun halicci ɗan adam sannan kuma mu ne mafi sani dangane da abin da zuciyarsa ko mu ne mafi sanin ɗan adam dangane da rayuwa wato mun fi shi sanin abin da zuciyarsa ta kunsa sannan kuma ubangiji ya ce mun fi shi kusa da igiyan nan da kike a cikin wuyansa wato waɗannan jijiyoyi guda biyu wanda suke a cikin wuyan mutum wanda in an yanke babu rayuwa to Allah ya fi kusa da ɗan adam sama da dukkan wata halitta wato kamar yadda ɗan adam yake a cikin wannan al'amari na jijiyoyin da ke a wuyansa hakika ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa ke cewa ku saurara ya za a ce wanda ya halitta bai san halitta ba hakika kuwa ubangiji ya kasance shine mai tsananin haƙuri sannan mai ba da labari hakika ya ku bayan allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya halicci ɗan adam sannan ya fifita shi akan sauran halittu ga baki ɗaya ya halicci ɗan adam ya kyautata halittarsa sannan ya tsara shi a yadda yake shi ɗan adam ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce haƙiƙa mun halicci ɗan adam sannan muka karrama shi sannan muka ɗauke shi a cikin tudu da cikin kogi sannan muka azurta shi daga daɗa ɗan al'amura sannan muka fifita shi akan mafi yawan halittun da muka yi fifitawa wadda take mai girman gaske allah ta'ala ke cewa ina rantsuwa da attini da kuma azzaitun wa tsuri sinin da kuma ainihin dutsen nan da allah ya magana da annabi musa Allah ya ce jawabin rantsuwar gaba ɗaya Allah ya ce hakika nun halici ɗan adam a mafi kyawun siffa da mafi ban ƙaye a cikin halitta Allah ya ce ya kai ɗan adam menene ya ruɗe ka daga ubangijinka mai karamci wannan da ya halice ka kuma ya daidaita ka ya suranta ka cikin kyakkyawar sura duk yadda ubangijinka ya so haka ya suranta ka sai ka fito kana a matsayin ɗan adam ya ku bayan Allah wallahi hakika idan muka duba za mu duba cewa ubangiji bai fifita ɗan adam akan sauran halittu ba sai dan shi ɗan adam ya karɓi wata amana wadda take mai girma a hannun ubangijinsa wanda wannan amana ita ce aka bai wa samai da kasai da duwatsu sai suka ji tsoron ɗauka sai ɗan adam ya ɗauka allah ya ce don ɗan adam ya kasance mai yawan zalunci ne kuma mai yawan ainihin jahilta al'amura ne malamai suka ce an ce zalum ana nufin mai yawan zalunci zaluncin dan adam ya kai matuka shi yasa sai aka kawo shi bisigatul mubalaga sannan jahul shi ma da siga ta isarwa domin kasancewa abinda ake nufi shine ya kasance mai yawan jahilta al'amura dan adam daga cikin zaluncin da yake zalunci wanda yake mai tsanani yana zalunta kansa sannan yana zaluntar ainihin mahaliccinsa sannan kuma yana zaluntar abokin halittarsa amma zalunci dangane da bangaren ubangiji dan adam yana yin sa ne ta fuskar tarayya da Allah ku sani ya ku bayin Allah Allah ya ba mu labari a cikin littafinsa cewa mafi girman zalunci shine ainihin shirka Allah ta'ala yake gaya mana dangane da Luqman yace tuna musu lokacin da wani bawan Allah da ake kira Luqmanul Hikima yake matsansa wa'azi yake cewa ya kai dana karami kada kai tarayya da Allah lalle hakika shirka zalunci ne wanda yake mai girman gaske ku sani ya ku bayin Allah mafi girman haƙƙi haƙƙin kuma wanda ya fi cancanta a ji tsoronsa kiyaye shi mafi girman haƙƙi wanda ya fi cancanta a cika wannan haƙƙin shine haƙƙin ubangiji mabuwayi da ɗaukaka menene haƙƙin Allah shine bautata masa shi ɗaya ba tare da an yi tarayya da shi da wani abu ba dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah ana buƙata ka bayar da shi zuwa ga Allah shi kaɗai wannan ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisin mu'az bin jabal manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa haƙƙin ba Allah da ke da shi akan bayinsa shine su bautata masa shi kadai ba tare da sun yi tarayya da shi da wani abu ba sai dai kai co abinda muke gani a yau kuma idanuwanmu suke shaidawa cewa da yawa daga cikin mutane yau sun gaffala dangane da wannan amana sai suka wayi gari suna ainihin tarayya da Allah wasu a cikin rashin sani wasu sun sani sun sani cewa shirka ne amma suna tarayya da Allah a cikin haka domin neman duniya ko neman mulki ko neman ainihin abin da ake kira wato dukiya wasu sun zauke masu tarayya da Allah ta bangaren abin da ya shafi addu'a suna ganin cewa za a iya roƙon wani wanda ba Allah ba wannan dinnan rayayye ne ko matacce ne suna iya ganin cewa zai iya biyan bukatar da ake nema zuwa gare shi bayan kuwa Allah shi kadai ne mai ansa bukatar mai kira Allah ta'ala ce amman yujibul muqtarra idza da'a wane ne ke ansa addu'ar wanda yake cikin bukata in ya kiraye shi sai Allah ya ce a ilahumma Allah kace shin suna da wani mai ansa addu'ar ne in ba Allah ba Allah shi kadai ake kira sai ga waɗansu a yau da sunan addu'a suna ta kiran waɗansu bayan Allah wasu daga cikinsu ma matattu ne sun riga sun mutu babu musiba a rayuwa wanda ɗan adam ya taɓa gani sama da mutuwa Allah ta'ala da kansa ya ce inna hala ihdal kubar lalle haƙiƙa mutuwa bala'i ne wanda yake mai girma mutumin da ya mutu bai iya kare ma kansa mutuwa ba a yau ka ta karkare kana roƙonsa bisa ya biya maka bukata to wannan shine zalunci wanda yake na ƙarshe Allah ta'ala ya ce ku sani ya ko bayina idan sun roƙe ka ina ina Allah ce ka ce ina nan kusa da su ga ubangiji yana nan kusa da kai ya tabbatar da cewa kuma ya fi kusa da kai sama da igiyar da ke a wuyarka wato jijiyarka yaushe kake da lokacin roƙon wani wanda yake ya riga ya mutu ya je ya iske abin da ya aikata wasu kuma suna ainihin yin shirka ne ta fuskar tawassuli su ce muna tawassuli da wane ai watakila in mun riki wane to mu za ta zanto babu ai mun rikiwa ne mu za ta biya wasu kuma da niyyar ainihin suna yin ainihin neman kusanci ne zuwa ga Allah ta bangaren wani wanin nan kuma wanda ba annabi ba wanin nan kuma wanda Allah ta'ala bai saukar da nasi a kansa ba wannan shine abin da zukatanmu da idanuwanmu da gangunan jikinmu suke halartowa muke gani a cikin mutane a yau ku sani bayan Allah duka wani nau'i ne na shirka yana da kyau musulmi ya koyi menene shirka ya santa domin ya nemi tsira zuwa gare ta hakika wannan ya gaggata fadin Allah ta'ala da Allah yake cewa kai mutane dai ba su kasance ba fiyace mafi yawan su sun kasance suna yin tarayya da Allah ya ku taron musulmi yana daga cikin zaluncin da dan adam yake yi shine yana ƙaryata ranar tashin kiyama Allah ta'ala yake cewa bari shi dan adam dai yana son ya kafirce mu abin da ke gaba gare shi na al'amarin lahira ai yana ƙaryata abin da ke gaba gare shi na al'amarin tashin kiyama sannan yana ƙaryata abin da ke gaba gare shi na kwanciyar kabari ko dai da harshen sai ya ƙaryata ya ce bai yarda ba ko kuma aikin sai ya nuna a fili cewa bai yadda da cewa akwai hisabi ba shine abin da muke gani a wannan zamani hakanan dan adam yana zaluntar kansa ta wajeje da dama domin shi dan adam daga cikin nau'in zahici zaka iske cewa dan adam yana rayuwa a cikin wannan duniya kai idan ka kalli rayuwar wasu da yadda suke gina duniya da yadda suke ma duniya tanaji kai ka ce za su dawwama dindindin a cikin rayuwa ba sa tuna mutuwa ba sa tuna rayuwar kabari ballantana hisabi ba sa tuna hawan siradi da abin da ke cikin siradi ballantana tsayuwa ranar tashin kiyama waɗannan mutane kana ganin ayyukansu a cikin al'umma ayyuka ne wanda yake rudadde kana ganin su a cikin addini wato sun kasance mutane ne waɗanda suke tabararru ba sa zuwa wajen addini fiye a gajiye a cikin kasala wani lokaci ma sallan ma guda biyar tana yi masu wahala ko waɗannan kaga kai tsaye aikinsu ya nuna cewa ba su imani da cewa Allah zai tashe su ba ba su imani cewa za su kwanta kabari su kadai yadda suka zo su kadai su fuskanci ubangiji shi kadai kuma ya musu tambaya ba ba sa tunanin hisabi ba sa tunanin makomarsu fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ku bayan Allah hakika dan adam yana zalunta kansa da yadda yake kulla amana da ainihin wanda yake makiyinsa makiyin kuma wanda ya bayyana kiyayya a fili wato shine shaidan da dukkan wani mutum wanda zai kira mutane zuwa ga aiki wanda yake ba na tauhidi ba zuwa ga aiki wanda yake na shirka da saba ma Allah Allah ta'ala yake cewa shin ban gaya muku ba ya ku yan adam ba mai alkawari da ku ba ya ku ƴaƴan adam cewa kada ku bautata ma shaidan lalle shi mai bayyana kiyayya ne a gare ku ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah fai da ɓoye mu kiyaye dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah da wannan ne bayi ke samun makoma ta ƙwarai da wannan ne rayuwa take cin nasara da wannan ne idan mutum ya koma zuwa ga Allah yake komawa komawa wadda take mai girman gaske komawa wadda za a tare shi da ni'ima wadda take ta dindindin wadda ba ta gushewa muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin dukkan al'amuranmu ya kiyaye mu daga santsi da tuntube da zamewa irin na shaidan ya kai haske ga dukkan kabarin waɗanda suke musulmi waɗanda suka mutu akan tauhidi da kuma imani da Allah muna roƙon Allah ta'ala ya kare ƙasanmu gabaki ɗaya ya kare mu gaba ɗaya ya sa albarka a cikin dukiyoyinmu muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu kariya ga dukkan waɗanda ke ƙoƙari su warga musulmi su wargaza musulunci da musulmi baki ɗaya ya ku bayan Allah hakika Allah ya umurce mu da mai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ku yawaita yin salati zuwa gare ni a cikin wannan rana wato ranar juma'a mu yawaita salati zuwa gare shi amma in an ce salati kullum ana nufin salatin da ya zo daga bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin duk iya larabcinka duk iya ikilasinka da iya maganarka da iya fahimtarka ba ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu so musulmai sun wadatu da abinda annabi ya karanta na salatinsa musulmai sun wadatu da abinda annabi ya koya masa habbansa yadda za a yi masa salati ko da wani ya kirkira hadisi wato salati kuma aka kaddara cewa wannan salatin mai kyau ne to na tabbata mai hankali idan an baza masa aka ce ga wannan mai kyau ne amma wani ya yi ma annabi ga wannan kuma annabin ne ya karantar da shi duk lafiyayyen hankali na tabbata zai dauki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatin da annabi ya koyar da al'ummarsa mafi girman salati shine salatin ibrahimiya wanda yazo da sigogi iri-iri ya ku bayan Allah hakika Allah ta'ala yana cewa inna Allahu mala'ikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم إنا فقراء إليك ولا تردنا خائفين بخطايانا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح